المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewar sauraron mutum mai so wannan rana ta asabat yau ashirin da ashirin da ɗaya ga watan jimadar kula shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan kiran mutum Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na al-wajiz في السنة والكتاب العزيز عبد العظيم بن بدوي حفظه الله ونعم الله تعالى ومن وافقه من أجل كتاب من داعي أنا مغنى كم علاج نشوز المرأة yadda ake magancewa juya baya na mace mutanen da alkur'ani ya yi da ji bayanai waɗanda suka gabata na muhimmanci da kusura yake da shi a rayuwar al'umma baki daya yadda gida shi ne tubalin farko na gina al'umma idan aka bari al'amarin sayuwar gaje to yana shafan al'umma ne baki dayanta saboda nan ne ake kyankyasan 'ya'ya kuma ake tarbiyyarsu don haka musulunci ya kwaɗaitar duk lokacin da aka ga cewa saɓani ya so mu kunno kai to a yi ƙoƙari a magance shi tun yana ƙarami kada a bari da kamfama an kawo matakai mataki na farko shi ne wanda aka ambaci wato aka ambata a batun wa'azi fa'idohunna shi ne mataki na farko wanda ƙwa'ani ya tallata a kayan matsala ta nishuru a yi wa'azin kuma wannan wa'azin a yi shi da tausasawa da dakatawa ba wai za a yi wa'azi ne da kausasawa ba da kausasa harshe saboda matakan nan da aka kawo manufarsu a daidaita al'amarin da ba a ƙara wargaza shi ba amma lokacin da aka zo yin wa'azin sai aka kausasa harshe ko da wa'azin ne aka yi to ba za a cimma manufa ba ka ga yin ba za a cimma manufa ba bukata ba ta biya ba kenan mutum ya zo zai wa'azi yana tausasawa yana cewa yan wuta ne ai wacce ta juyo yan wuta ne sai mala'iku sun tsiddi ne mata albarka to kaga yana tausasawa bai da musulmi mai kyau ba ta iya yi ita kuma in ta ji haka sai ta ce ta mai da abin nan to ba sai ka ji ne ba tsinanniya ba ce ko to hadisin zaki karyata kaga wannan ba wasi ba yanzu zai wa'azi yana kausasawa yana cewa ‘yar wuta ne ai wacce ta jo ‘yar wuta ne sai mala'iku sun tsitsi ne wata albarka to kaga yana kausasawa bai da usulubi mai kyau ba ta iya yi wa ita kuma yin ta ji haka sai ta jami da ta kaga wani wazi ba ne to da tausasawa ake so a yi wa'azin da aka ce fa'izuhunna da tausasawa in ke ba za ka iya isar da saƙon ba to sai a ɗauki matakin da ya dace wajen sanya waɗansu ko malamansu da suke karantar da su kamar yadda ne muka bayani a baya allah ba da dacewa to ta iya yiwa wa'azin ba zai amfani ba ko da an yi shi da tausasawan ma tana na akan bakarta na juya baya shine malam ya ce walakin al'izata ƙallatan fa'o ta iya yiwuwa ko mun wuce wannan wajen ko? ha? ba a zo wajen ba daga ina za tashi? ko ilajin shuzul mar'a daga nan ne ma? to ba mu koma baya ai shi ɗin ne ne ƙoƙarin samarinsa to ilajin shuzul mar'a magancewa juya baya na mace in mace ta juya baya a mijinta ta masa nushuzi ta bujirai masa ya za a magance wannan yanayi ƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wallati ta khafu na nushuzahun na fa'izuhun na wahajiruhun na filma baji'i wadribuhun na fa'in a ɗa'anakun falata bugu alaihin na sabila inna Allah kana aliyan kabira Allah maɗaukaki ya ba da matakai guda uku wallati ta khafu na nushuzahun na waɗannan da kuke tsoron bijirewarsu za ta doge ai ta kafuna an tastamirra kuna tsoron cewa bujirawar za ta doge wala Allah ta kawo rabuwa a tsakani ko babban saɓani to mataki na farko sai Allah ce fa'izuhunna ku musu wa'azi wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu a makwanci wadribuhunna kuma ku buge su fa in adanakum idan suka muku biyayya fala ta bugo alaihinna sabila to kada ku bi wata hanya kuma da za ku tsangwame su inna allaha kana aliyan kabira ku sani lalle Allah madaukaki ne akan ku kuma shi Allah mai girma ne ku kiyaye dokarsa matakin farko shine Allah ya ce fa'izuhunna hadha huwa al-ijra'u al-awwal wannan shine mataki na farko al-mau'iza wa'azi وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة wannan shine farkon abin da aka dora ma shi shugaban gida wanda kuma shine yake tsayuwa da lamarin tarbiyyarsu da gudanar da su shine alqayyim wa rabbul usra kuma shine shugaban wannan gida amalun tahzibi an dora masa wajibi ne na wani aiki wanda zai na tahzib tahzib shine ladabtarwa a ɗora mutum akan ɗabi'a mai kyawu a karkaɗe masa munanan ɗabi'u a tsarkake masa akhlaq shine tahzib to aiki ne wanda aka ɗora masa na tahzib ba da tarbiyya ba da ladabi matlubun minhu fi kulli hali kuma wannan ana buƙatan yayi a kowane yanayi ba wai sai ta bijire masa ba ko da tana halin mudi'a to ai wannan amalin tahzibi yana nan a kansa to ballantana kuma in an ga alamomi na bujirewa tattare da ita Allah maɗaukaki ya ɗora wannan aiki dama a kowane lokaci yana nan kan mazaje ya ayyuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Allah maɗaukaki yace ya ku wanda sun kai imani ku anfusakum wa ahlikum ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku naran daga wata wuta wa quduhan nasu wanda makamashinta mutane ne wal hijara da kuma duwar wasu duwar wasu wadanda aka bautar gunki da su aka malaman tafsiri mafi yawa suka ambata wanda ake bautar gunki aka sassaka imma ana yin taro na bautar Allah a wajen ko an sassaka su a matsayin gumaka ko kuma su karan kansu duwatsun ne ma ake bautawa to irin wannan duwatsu su ne wanda za a sanya a cikin wuta ba wai dukkan duwatsun duniya ba sauran duwatsun duniya wannan nike su Allah ya ce za a yi wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta to don haka mutane su ne makamashin wuta Allah ka tsare da kuma irin waɗannan nau'in duwar wasu to kaga nan Allah madaukaki ya ɗora wannan mas'uliyya ta ba da tarbiyya da gyara ɗabi'u akan mazaje a kowane yanayi su tarbiyyantar da matansu da iyalansu walakinahu fi hadha fi hadhihi alhalati bizat amma a wannan yanayi aiki ne wanda aka ɗora masa asalin aikin ya lazumce shi da kansa ya aiwatar yadda jihu tijahan mu'ayyanan wanda zai fuskance shi fuskanta ta musamman li hadafin mu'ayyan saboda wata manufa ta musamman jawowa hankalin matan daga wannan kangarewa da bujirawar da ta yi na juya baya a mijinta huwa ilaju a arabin nushuzi shine a magance ababen da suka bujiro shika-shikan bujire wannan qabla an tastafhila wa tasta'lina gabanin ta kambama gabanin ta bayyana ba a son ta kambama ta zama babba domin idan ta kambama ta zama babba to al'amarin zai zan kowa ya sani to tun farkon lokacin da ta soma nuna bijirewa na juya baya na ƙiyo ga mijinta to yabi wannan uslubi da ƙur'ani ya tallata domin magancewa wannan matsalar kafin ma wani ya ji sai kurmusun kayansu a cikin gida shi a matsayinsa na jagora wanda yake kuma shi ne aka ba shi nauyin tarbiyyantar da ita yabi wannan matakai wajen ba ta kyakkyawar tarbiyya ya rarrashe ta ya mata wa'azi wa'azi wanda yake mai fa'ida kamar yadda na ambata ba kausasa mata harshe zai yi ba a lokacin da ya zo zai mata wa'azi to kin ga fawon nan Allah maɗaukaki ya abin nan kina so ki zama tsinanniya ne saboda duk wanda ta juya mijinta baya mala'iku tsine mata albarka suke yi to ai kaga in ya faɗi ta irin wannan siga ba wa'azi yake yi na tausasawa ba dama fa a kiyo take da juya baya da bijirewa kuma in ya kausasa mata a karancin hankalinta ita sai ta yi kamar shine yake faɗa za ta iya mayar masa ta ce to ni ba tsinanniya ba ce ni ba wanda zai ta kaga shi kuma sai ƙara fusata ya tunzura to hadisin annabi ne faɗa hadisin zaki karyata wanda ya karanta hadisi ya zama kafiri sai ga tace to ni ba kafira bace kaga abu sai ta kambama ko to don haka wa'azin ma da usulubi ake udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajatilhum billati hi ahsan da tausasawa ake so ai to don haka sai a mata wa'azi da tausasawa to duk iya tausasa wa'azin mutum wani lokaci sai a samu kangarariya da shaidan ya mamaye ta an yi wa'azin an tausasa an kawo bayanan da ya kamata a yi amma kuma wa'azin sai ya gaza amfani watakila ka gaya mata aya mata cika tama ko? amma kuma bata fasa ba to mala ya ce walakin nal'izata kallatan fa'u kuma ya iya kasancewa watakila wa'azin ya kasa yin amfani domin ai sai Allah ya yi nufi wa'azi yake amfanar da bawa ko? la'anna hunaka hawan galiba saboda sau da yawa ana samun san rai ka rabu da san rai wa'azi baya amfani in san rai ya mamaye zuciyar mutum Allah ka raba mu da san rai a ce ga abin da shari'a ga abin da nassi ya faɗa amma wani shi kuma ga ra'ayinsa abin da yake so a aiwatar to ba zai amfani da nassi ba shi saka Allah ta'ala ya ambaci bin san rai a matsayin shirka a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala qalbihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah baka ga wanda ya rike sayransa a matsayin shine abin bauta ba nassi baya sanya ya dawo kan tafarki sai abin da yake son shi zai aikata ilahahu hawahu to sai aka rufe masa idansa ba zai ga gaskiyar ba ko ya ganta aka rufe masa kunnansa ba zai yadda ya amfani da gaskiyar ba ko ya ji kuma aka rufe masa aka sanya rufi a kayan zuciyarsa yana saboda ba zai fahimta ba san zuciya shine mamaye ta to sai Allah ya ce fa man yahdi min ba'dillah wa ya isa shirar da shi in ba Allah ba Allah ka shirar da mu to ta iya yiwa ita ma sai zan shaydan ya zo ya mamaye ta ta samu sarai ita fa bijira wannan ta dage akai wa'azin ba zai mata fa'ida ba la'anna hunaka hawan ghaliba saboda sau da yawa ana samun sarai ya mamaye zuciyar mutum أو انفعالا جامحا كوكما أسامي مرقي واتمتم جامحا ودكما ذات سنيا متم يكنغن wato ana samun murɗewa mai sanya wa mutum kangara a wisti'ila'an bi jamalin ko kuma matar yanzu tana ji da kanta ne saboda kyan da take da shi kyakkyawa ce takara aka yi kafin aka same ta ko kuma ta dinga gadara ka zama ta matar in ba tsoron Allah take waye ce wallahi ko yanzu ta fita tana da manema ko yanzu za ta samu wanda wanda za su aure ta sai ta gadara da kyanta ko ai ana samun masu gadara da kyansu to sai ta yi wannan kyan sai hana ta ta ji abin da ake faɗa na wa'azi ta ci gaba akan wannan bujerewar tata eh isti'la'an bi jamalin nuna jiji da kai saboda kyawu au bi malin ko kuma saboda dukiya ita gidansu akwai kuɗi don haka sai ta juya baya ta kangare au bi markazin ali ko suna da wani matsayi wanda yake maɗaukaki a cikin zamantakewa gida ne babba da ake ganin su waɗannan ababe sau da yawa suna sanya mutum ya zanya kangare musamman mace mace mai kyau sai ta kibin Allah saboda kyanta ta juya baya a abin da mijinta yake so tana ga cewa ita yanzu ko ya raba da ita za ta samu masu tayawa ko in tana ga gidansu yana da dukiya musamman idan shi bashi to sai ta juya masa baya wa'azin ba zai yi amfani ba balle a ce dama ana masa alfarma a gidansu to wa'azi sai ka sa mata amfani an tsoratar da ita Allah din amma sai ta ta juya baya ita bata amince ba ko ko matsayin da suke da shi cikin al'umma aw bi ayi qimatin min alqiyam ko kuma saboda kowace gadara daga cikin abin da ake gadara da shi wato abin da ta tsayu da shi wanda za a iya gadara da shi wata kima wata martaba tunsi zaujata annaha sharikatun fi mu'assasa waɗannan ababe waɗanda za su mantar da ita matar cewa kamar yadda malai ambata ana sharikatun fi mu'assasa cewa ita abokiyar haɗaka ce a zamantakewa to amma wannan kalma sharika sau da yawa malamai suna cewa wannan bata dace a ambaci mace a matsayin sharika ba don ba sharika ba ce mun gane ku wannan yawanci ibara ce wadda ake aka same ta lokacin da ake da'awa da'awa na taharirar mar'a yancin mata abin da ibara ce garbiya daga kasashen yamma su ne suke ai ita fatina ce alhali ita mace ba fatina ba ne ba sharika ba ce mun gane ko ba sharika ba ne ya ce sharik wanda kuka yi tarayya akan wani abu mu kuma ƙur'ani abin da ya ambata mana ba cewa ce tarayya aka yi ba cewa aka ce arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kai aka ba wa ƙawama kai kake da kulawa da tarbiyyantar da su da ɗora su akan tafarki kai ne babba kuma macen sai aka ce ta maka biyayya amma in an ce sharika ce to kenan ya zama to damar da kake da ita da damar da take da ita dadai da dadai ne ba haka ba ne damarka ita ce sama da tata amma an ce ka shawarce ta ne yana daga cikin kyakkyawar da aka ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi kyakkyawan zamantakewa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawara da matansa akan abin da ya shafi cikin gida amma wajen zartas da hukunci abu ne na namiji kuma zaka iya overruling abin da suka ambata su ga abin da suke so kai kuma sai ka cewa ba shine maslaha ba sai ka ce a'a ba za a yi kaza ba kaza za a yi to in ya zama to sharika ne kana da mata biyu su suka ce kaza suke so kai kuma ka ce a'a to yanzu kenan tunda demokrasi za a yi waye suka yi winning to ka kullun sai su defeating ninka a gida ba haka lamarin yake ba a musulunci kai kake da kawama amma dai a iya cewa abinda zai mantar da cewa ita tunsi zaujata annaha tahta zaujiha ko kuma a ce muti'atun li zaujiha wanda zai manta wannan kyawu ko dukiya ko wasu abubuwa wani lokaci yakan mantar da ita cewa ita fa an kallafa mata ta yi biyayya a mijinta walaisan niddan fi sira'in aw majalif tikhari ita ba wai abokiyar tarayya ce gare shi tsara ce a gare shi fi sira'in wajen da za a dinga kokawa na neman ɗaukaka aw majalif tikharin ko kuma fage wanda za a dinga yin alfahari ba ballantana ta masa alfahari da kyau ta masa alfahari da dukiya ko ta masa alfahari da matsayin gidansu shi ya saka take bijire masa wa'azin da ya mata ma bai amfani ba sau da yawa haka zai iya kasancewa saboda me son zuciya waɗancan ni'imomin sai su mantar da ita matsayinta to ya za a yi tunda an yi wa'azi ustaz ya ja aya ba ta yi amfani ba an hada da malaman islamiyya sun ja yi wa'azin na gama gari duk bai amfani ba an yi a ɗaiɗaiko abin na annabi nuhu alaihi salam inni da auta qaumi laylan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara ya kira su da dare ya kira su da rana wa asrartu lahum israra duk yake amfani to huna yaji'ul ijra'u thani nan ne mataki na biyu kuma yake zuwa kamar yadda qur'ani ya jeranta yanzu tunda an yi wa'azi wa'azin ba wai sau ɗaya ba ba kai wa'azi yanzu sha yanzu magani yanzu a'a sai a dan dau lokaci ana wa'azin eh ayi yau ayi gobe ana ke ana ci gaba da wa'azi har lokacin da aka ga wa'azi fa lallai an kai matakin da wa'azi bai yi amfani ba to wani sai a tafi mataki na biyu wanne ne mataki na biyu harkatu isti'la'in nafsiyya yanzu shi miji sai ya motsa motsin da zai nuna ɗaukakarsa minar wajuli motsi wanda zai nuna ɗaukaka na namijin ala kulli ma tadillu bihil mar'atu min jamalin wa jazibiyya yanzu shi zai nuna ɗaukakarsa bai damu da dukkan abin da matar za ta nuna ala kulli ma ta dillu bihil mar'a akan dukkan abin da matar za ta yanga da shi ba al'idilal shi ne yanga wato duk abin da matar za ta yanga da shi min jamalin na kyawu ne wa jazibiya ko kuma nuna ɗaukan hankali shi ne jazibiya to duk abin da za ta yanga da shi ta dillu al'idilal a fatima mahalan ba a ba hazar ta dalluli wa in kunci kan azma'ati sarmi fa ajmil in ji murul kaisu kenan a ta dallul a fatima mahalan ba a ba hazar ta dalluli to yanga da mata za ta yi saboda kyan da take da shi min jamali saboda kyan da take da shi wa jazibiyatin ko daukan hankali to mijin sai ya nuna cewa shi yanzu sama da waɗannan ababen yake ya ɗaukaka a kai auki yamin ukra ko wata takama ta daban wadda matar za ta nuna tarfa'u biha zataha an zatihi wanda da wannan abin da take takaman ne har take ɗaukaka kanta a kansa aw an makani shariki fi mu'assasatin ko kuma take ɗaukaka matsayinta yanzu ita ba abokiyar tarayya ba ce a cikin wannan mu'assasa alaiha ƙawama wanda ita ma mai tsayuwa ne wajen gudanarwa an dai koma kan bayaninmu na farko ita ba sharika ba ce fi mu'assasa bale ba ta ƙawama namiji shi yake da ƙawama arjalu qawwamuna ala nisa anan dai abin da yake son nunawa idan har mace ta ƙi jin wa'azi saboda matsayin da take da shi ko saboda matsayin da gidansu yake da shi ko saboda kyan da take da shi ko dukiya da zai sa tana yin yanga a mijin to wanzu sai a tafi mataki na biyu wanda shi mijin kuma zai nuna cewa abin da du take yanga da shi ɗin na kyawun da ɗaukan hankalin da dukiyar da komai da komai yanzu shi ya wuce wannan layin shi ma ya juya baya wannan ɗin bai dame shi ba mun gane ko ya haɗiye kwaɗayinsa shi ma mataki na biyu kenan ka haɗiye kwaɗayinka tun da wazi bai amfani ba haɗiye kwaɗayinka duk abin da take gadaran ka nuna kai ma ba ruwanka da shi ba shi kenan ba ina gadaran kan waje ɗaya ne ko ko ba haka ba ne to mutum sai haɗiye kwaɗayinsa ya ce shi ma ba ruwan abin da shi shi na ka ce wahajiruhun na filma baji sai ka ƙaurace musu ƙauracewan kuma sai aka ce filma baji a makwanci ba wai barin gidan za ka yi ba ba kuma rabuwa da ita za ka yi ba murtike mata za ka yi ba ba daina mu'amala da ita za ka yi ba wajen kwanciya ne kawai ba za ku haɗa ba kai ma yanzu ka juya baya wa'azi ya ke amfani to ka bijire kai ma wal madja'u shi makwanci mawqul ighra'i shine wajen jiji da kai da mace take nunawa wal jazibiyya da kuma dan daukan hankali da jan hankali ko ba haka bane makwanci nan ne wajen take jiji da kai nan ne sarautar ta take a wajen kwanciya a nan ne sarautar allaci ta bulgu fi halmar'atun nashizu almuta'aliyatu qimmata sultaniha makwanci nan ne inda almar'atun nashizu mace mai bijirai wannan almuta'aliyatu wadda take nuna jiji da kan nan ta bulgu qimmata sultaniha nan ne take kaiwa kololuwar mulkinta ai dama nan ne aka bijiro mijin ko ba nan bane wa'azin an yi wa'azin kuma an kiya to don haka miji shi ma sai haɗe kwaɗayinsa sai ya rabu da wannan mulkin nata yanzu shi ma ba shi ba nan fa'izas ta ta'ar wajulo an ya ƙahara da wafi a hoti jaha hazal ikira'i idan har mijin zai iya shi ma tankwasa sha'awarsa da wafi abinda zai tunkuɗo shi kenan tijaha hazal ikira'i yadda har zai fuskanci idan da ita matar faqad asqata min yadi almar'ati an-nashizi yanzu kenan ya yarbar daga hannun ita wannan mata mai bujirewan an ba aslihatiha makamanta mafi wanzarwa in an ce an ba sigatu mubalaka ne wato takwabi wanda yake mai kaifi ga yawa jini na wuce daga an yanka shi kenan ya tafi to babban makaminta ke yadda take ji da shi allati ta'tazzu biha wanda da shi ne take nuna buwaya da daukaka akan mijin har take masa yanka to yanzu shi ma ya nuna Allah Allah sai ana tafi da niyya da rasul mataki na biyu kenan tunda an yi wa'azi bai amfani ba to yanzu ga darar da take yi dama wajen kwanciya ne ikon nata a wannan gun ne to don haka shi ma miji sai ya nuna jaruntaka ya zama jarumi wato mu fahimci al'amarin mas'alar ana son gyara ne ana son ita ta fahimci matsayinta ne ta tsaya a matsayinta matsayinta shine ita mata ce da take karkashin sarrafawar mijinta kuma baya halatta mijinta ya neme ta taƙi a bisa wannan ba zai kasance kenan don wani abu ya haɗa ta da mijinta na saɓani kuma ta juya masa baya ba ta fahimci saɓanin da za su yi daban wani haƙi kuma daban to don haka idan har aka bari ta juya masa baya shi kuma bai amfani da uslubin da ƙur'ani ya kawo matakan nan da ƙur'ani ya kawo ba ya ce zai bi nasa to abu sai wargaje ba kuma haka ake so ba abinda ake so a daidaita ta ta fahimci matsayinta kuma zamantakewan ci gaba da dorewa musamman in an samu yaya kai ko ba a samu yaya ba in har yace a dalilin karamin abu za su rabu to ta ita ma waccan irin waccan din ce mace sunanta mace sai dai nasu ya dan bambanta amma yawanci irin ɗaya irin ɗaya suke to abinda ake so a daidaita ta shine shine shine manufa to shi yasa sai aka kawo waɗannan matakai kai kuma matsayinka na namiji ana so ka zamanto kafi ta dauriya kafi ta juriya shi yasa ka zaka haɗe taki din amma kana sassauta mata har wasi kana rarashin ta kana tsoratar da ita ubangiji ka nuna mata abin da ya dace a nuna mata wani lokaci aka ɗauka ana wa'azin bai yi amfani ba to sai a je mataki na biyu mataki na biyu ai ga darar tata a wajen kwanciya ne to sai ka nuna ba ka sha'awar kwantawa da ita a waje ɗaya ma duk sauran ma'amaloli ka yi abinda ka saba na kawo mata na ɗawaini aka saba yi kana yi turarenta ya ƙare ka duba ma kawai turaren ya ƙare je ka sayo mata wani ka aje abin da ka yi alherin duk kana yi dariya za ka yi za ka sayo mata abin da take sha'awa ka kawo mata wayar ta babu abin nan credit ka mata recharging jama'a sun zo ka nuna lafiya lau ake zaune ba wata matsala ba kai karanta ko ina ba mu'amala dukkan mata amma wajen kwanciyar ne kuma sai ka tafi waje in kuna tare a nan kuma ba ruwanka da ita yanzu ba raira shi ake ba ina ga darar ke kan ai in kana kwaɗayin abin mutum ne shine zai ƙara iko ko ko ba haka ba to wani sai ka nuna kayan mutum ba ka kwaɗayi ai ka zama sarki to ita ma ka nuna ba ka san abin nata shine wahajiruhunna fil mabaji' على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء cewa anan akwai wani ladabi ayyananne ladabtarwa ta musamman fi hadhal ijra a cikin wannan matakin da aka ce wahjuruhunna fil madaji shine ijra'il hajar fil madaji mataki na kaurace mata a wajen kwanciya in tana ga kana ta binta to yanzu ka nuna ba ka binta a garwaki minni an na hubbaki katili wa annaki mahama ta amurul kalba ya fa'ali haka imrul kaisa yake gaya ma'unaiza to kaga sai kai ma sai ka wannan usulubin na imrul kaisi ka nuna ba ruwanka ba abin da ya dame ka to kaga nan qur'ani sai ya ce wahjuruhunna fil mabaji wa huwa alla yakuna hajaran zahiran fi ghairi makani khalwati zawjayn wato shine kada ya zamanto kuma ƙauracewa ne na bayyane ma'ana ka gintse mata ba kai ba ita a cikin gida ba ka mata magana a'a ba ƙauracewa ne bayyananne ba fi gairar makanin halwacin zaujai ne in ba a wajen da ma'auratan suke keɓanta ba lokacin da aka shiga ɗaki aka rufe ƙofa to nan da ba za a kwanta da ita waje ɗaya ba la yakunu hajaran amama al-atfal ba wai ana nufi mutun ya kaurace mata a gaban yara bane tayi magana ki kula ta an yi kaza ya abin nan a ba haka ake so ba yurithu nufusahum sharwan wa fasada wanda zai gadar musu mummunan tunani ya sanya musu tunane tunane shine abin da ake nufi sharwan wa fasada wato sanya musu sharri da barna a cikin zuciya ma'ana ya sanya musu tunani tunani su tarakul mu'assasatu tatahaqqam to za a bar wannan ma'aurata wannan zamantakewa din ya rushe ne gaba daya a'a ba za a bar shi ya rushe gaba daya ba inna hunaka ijra'an walau annahu a'nafu akwai wani matakin na gaba ko da ku shine yafi kaushi walakinahu ahawanu wa asgaru amma shi ne ya fi sauƙi shi ne ya fi ƙaranta minta haɗimil mu'assasati kulliha a kan abar wannan zamantakewa na aure ya rushe baki ɗayansa bin nushuzi a dalilin bijirawar da mata ta yi duk da wannan matakin ƙarshen shi ne ya fi kaushi ya fi tsanani to amma kuma mai sauƙi ne in an kwatanta shi da barin al'amarin ya kambama da zai ke matsayin da za a rabu ‘ya'ya su wargaje hankalinsu ya raraba shi ne Allah ta'ala ya ce wadda rubuhun sai ku dake su yi sai ku buge su bi duka ne mai dalili duka ne wanda yake ba wai nan wadda rubuhun ba wai amuru jubin ba ne amuru ibahatin ne abu ne wanda yake mubah dukan mubahi ne mun fahimta waɗannan matakan fa duk ana so ne idan ana neman gyara abin amma idan misali tun farkon lamari dama ta nemi khul'i ne a wajensa ita ba ta son zama shi kenan sai ba ta khul'i sai a rabu in kuma lokacin da ta masa tun matakin farko shi ba zai iya ɗaukan hakan ba maimakon a zauna kuma ana gaba shi kenan fasarruhu hunna sarahan jamila sai a rabu amma nan ana so a gyara abin ne kuma gyaran shi ne ya fi domin Allah ce wasu sulhu khair a daidaita ɗin shi ne fi alheri a zamantakewa a kan arabu to shi ne sai abu waɗannan matakai to Allah ta'ala ce wadda rubuhun sai ku buge su wasu tishabul ma'ani a sabiƙaci kulliha tare da ɗaukan dukkan ma'anoni waɗanda suka gabata waɗanda aka yi bayani tun farko na cewa matakan nan fa an ɗauke su ne a matsayin mu ba kuma an ɗauke su ne domin a daidaita zamantakewa domin wannan usra ta zan ta ci gaba da kafuwa wastishabul hadafi min hadhihi al-ijra'at tare da tafiya da manufar da aka ambata na waɗannan matakan da aka faɗa a baya kulliha dukkaninsu to idan an ɗauki waɗannan ma'anoni an tafi da su yamna'u an yakuna hadha ad-darbu ta'ziman lil intiqami wat tashaffi in har an fahimci hadafin an fahimci ma'anar daukan wannan matakai to hatta wannan mataki na ukun waccan fahimta za ta hana wannan dukan ya zamanto ta'ziban lil intiqam azabtarwa ne duka ne da za musu dan huce haudu wato dan dan ramuwa intiqam shine ramuwa an yi abin da ba daidai ba kai ma kuma sai ka fada sakamako akan abin da ake shine intikam da Allah ya ce wallahu shadidul intikam to intikami kenan wato tit for tat to dukan kada ya zama to an yi shi ne lil intikam wai saboda horarwa wata shaffi wato don kuma hucewa shine at-tashaffi mutum yayi wa mutum laifi sai wancan ya aikata masa abin da zai sanya shi ya huce abin da yake jin a zuciyarsa ma yuzhibu anhu baginahu abin da zai kawar masa da kullan da yake ji a cikin zuciyarsa to dukan ba akan wannan matakin yake ba balle ya ta dukanta ya ta dukanta sai ya ji ya huce ce ya nema gaba ki sake a ce ko kuma ya ce qur'ani ne ya faɗa to ba haka ake nufi ba dukan ba wai shine manufar a ce a mata duka ta ji a jiki don huce haushi ba wa yamna'u an yakuna ihanatan lil izlali wat tahqir in kuma an fahimci ma'anonin waɗannan matakan da aka ambata a baya duka waɗannan zai hana an yakuna ihanatan lil izlal dukan ya kasance walakantar da ita ne ihana da izlal da tahqir duk ma'anar su ɗaya wannan walakantarwa wannan kuma kaskantarwa izlal wa tahqir duk bi ma'ana ba wai za a yi ne don a walakantar da ita don a kaskantar da ita ba wa yamna'u an yakuna aidan lil qasr wal irgham kuma har ilau wannan fahimta za ta hana dukan ya zamanto an yi shi ne wato domin tirsasa ta shine al qasr a tirsasa ta wal irgham shi ma duk ma'anar su daya ba wai a tirsasa ta bane idan an ce al qasr yana nufin al qahru kenan tirsasawa irgam shi kuma yana nufin wato a tirsasawa shi ma kama an ce rogima an fi fulan an tirsasa shi an turbuda hancinsa a ƙasa ai ma'ana an tirsasa shi akan abu to shi ma dukan ba wai ana so a mata duka ne don a tilasta ta dawowa abin da ake so ba mun gane to ba shi ne manufan a tirsasa ta alama ishatin latar baha akan sai ta dawo zuwa ga wata rayuwa wanda ita zuciyarta ba ta yadda da shi ba ba haka ne manufar ba wai haddidu an yakuna darbata adibin an iyakance cewa wannan dukan duka ne wanda yake na ladabtarwa ba wai zaka samu wani kulke ne ai ta duka ba a duka ne ladabtarwa ba kuma kamar yadda ake cewa wai hancin cunar babbar rigar ka zaka dauka haka ko kan nema ana har wannan wasa kake yi duka aka ce eh ta iya yiwa da bulala samu bulala tsatsala mata ƙur'ani ne ba da dama to amma dukan ba wai da gayya ake yinsa ba duka ne na ladabtarwa saboda an bi matakai na farko wanda ya rarashi da wa'azi a farkon gaba har ya ɗau lokaci yana yi kuma ba a amince ba ya zo ya ƙaurace wani lokaci nan ma ba a amince ba to ai ya nuna juriya da haƙuri to ya ci gaba a kas mataki na hukun ma ya yi ladabtarwan shi ma da haƙuri ana so a jawo ta ne zuwa ga tafarki shi ne aka ce wa haddidu an ya kuna barba ta adibin an iyakance wannan ladabtarwa ya zamanto ladabtarwa ne wato ai duka ne wanda yake ladabtarwa mashubun bi atifil mu'addibi wanda za a hada shi mashubun wato an sahibce shi mun gane ko wanda zai zan an hada shi bi atifatil muaddibi tausasawa ta mai ladabi almurabbi mai bada tarbiyya kun san da yawa mutane ba san matakai na ladabtarwa ba musamman malaman makaranta wani lokaci har iyayen ba duka da za a dinga yi duka na hucewa duka na fitar da jini a jikin ɗa ko a jikin ɗan makaranta wannan duk ya saba mu koyarwar addini a tsarin musulunci idan aka ba da dama a yi duka don tarbiyya dukan da ake yi ko da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a daki yara a dalilin kin yin sallah wadribuhunna wa hum abna'u ashar to ba ana nufin duka ne wanda yake darbu ta'zibin ba duka ne wanda yake tare da nuna kauna da nuna tausasawa mun gane ko to don haka dukan da za a yi wa matar ma irin wannan gabar shi ma ya zamanto masfubun an haɗa shi bi atifatil mu'addibil murabbi tausasawa na wanda yake mai ba da ladabi kuma mai tarbiyyantar da yaro kama yuzawiluhu abu ma'a abna'ihi kaman yadda uba yake gudanarwa game da ɗansa yanzu idan uba ɗansa ya yi abin da ba daidai ba idan ya masa bulala ba wai baya son sa bane ko ba haka bane kuma ba zai so ya masa bulala bulalan da za ta azabtar da shi ba in ya ga wani abin da zai cutar da shi ba zai yadda ba ana dawowa a gona ne aka ba da labarin da jimawa sai ɗa ya aikata laifiya ubansa uban ya fusata ya kai maɗan damƙa ɗan ya yi can ya gudu sai yana da magirbi da ya rano magirbi sai wurga masa a fusace to shi kuma ɗan lokacin bai gani ba sai yana cewa kauce kauce to kaga kenan jefa masan da ya yi yana so ya ladabtar da shi ne amma da ya fahimci cewa ashe zai cutar da shi ba haka ne manufarsa ba mun gane ba haka ne manufarsa ba kai sa ce masa kauce kauce sai ya je aikata fanan sai babansa ya zo sai mun tsine shi a kunci misali irin yadda ake bayana ya kunci na shi a kunci ko ya dan taɓe shi haka to kuma sai kaga yaron in ya sa kuka sai ya tafi irin kuma uban ko ba haka bane kuma uban sai ya dauke shi ya dora a cinye ya dinga rarashin sa to in shiru gaba karka sake ka ji ko in shiru ya shashya da masa hawa har ma ce to ga alawa ya dauko alawa ya bashi ana yi ko ba a yi to ai kaga mun tsininsa da yayi ya yakuce masa kunci ba yayi ne dan baya san sa ba yayi ne yana so ya nuna masa kada ya kuma yin wannan abin barnar ba a santa ta'adi yayi ba a so ai amma yanzu ya rarrashe shi to ita ma in zaka mata bulala ko zaka dake tan a dalilin nushuzi da irin wannan kaunar zaka yi ba darbu ta'adibin bane shine aka ce wa kama yuzawiluhu al-murabbi ma'a tilmidihi kuma kamar yadda mai yin tarbiyya malami kenan yake yi game da yake gudanarwa game da almajiransa don haka ba daidai bane ko da janibin tarbiyya yaro a masa bulala bulalar da zaka ga jikinsa ya ya shata ko wannan ta saba ma ta saba ma tarbiyya ta musulunci ba a san haka to wannan shine mataki na ƙarshe da za a yi ya halatta a irin wannan gaba mutum ya daki matarsa kuma in ya buge ta a nan wajen wasu suna ɗauki mutum ya buge matarsa wai saki ne ba saki ba ne mujarradin bugu da mutum zai yi ma matarsa ko da bugu ne na zalunci wanda ba shi da dalili bai zama saki ba allahumma illa in ya zamanto bugu ne wanda yake na zalunci babu dalili haka kawai yake ɗimarta yau ya daka gobe ya daka to a irin wannan idan ta gaza haƙuri malamai fuqaha sun ce ya halatta za ta iya neman saki a dalilinsa amma gurbin inda ake neman saki wajen shari'a bugun da ake yi babu dalili za ta akan cewa a sanya shi ya sake ta amma mujarradin dukan ba saki bane in kuma ta yarda za ta zauna a ita dukanta to shikenan wannan babu matsala mun fahimci bayanin ko Allah ya samu dace saboda sau da yawa waɗansu a ce ya dake ta shikenan ai babu aure a ba haka bane to balana wannan gabar kaga shi bugu ne wanda yake meme mai dalili ko to amma shi ma ya zamanto bugu ne wanda yake da tausasawa malai ce wa kad ubihat hadhihi al-ijra'atu kuma hakika an halatta irin waɗannan matakai da aka ambata guda uku limu'alajati a'rabin nushuzi domin a magance shika-shikan bijirewa na mace qabla istifhaliha gabani ya kambama wa wahidat bit tahdhirati min su istimaliha kuma shi wannan matakan da aka ambata dama an riga an kewaye su da gargadi an mata gargadi min su istimaliha daga irin wannan mummunan aikin nata tun gabanin akai zuwa ga wannan matakan ma sai da musulunci ya bujiro mata da gargadi faura taqririha wa ibahatiha tun gabanin a tabbatar ma da waɗannan matakan ko kuma zan sun halatta ga mutum dama akwai gargadi da qur'ani yayi mata ga gargadi da shari'a ta mata wa tawalla rasul sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi al-amaliyya ko manzon Allah ya jibinta a sunnoninsa aikatacciyar sunna fi baitihi a gidansa ma'a ahli tare da iyalansa wa bi tawjihatihi al-kalamiyya da kuma bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tawjih shine a nusar da mutum zuwa ga abin da ya dace to manzon Allah ya riga ya gabatar da waɗannan gargadi alajal guluwi huna wa hunak yadda za a makance zarbabiya can da nan wa tasihal mafati kuma domin ya kyautata fahimta ta mutane fi aqwalin kathira a cikin maganganunsa da yawa da suka zo yadda za a magance irin wannan nushuzi yadda ma kada a fara tun farko ai bahaushe ma ya ce maganin bari kar a fara to tun kafin ma mata ta kai ga wannan gandu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci gargadi mai yawa ga su matan kada su kai ga gandun wannan alabashi idan har sun kai gandun bujirewa to ga abin da Qur'ani kuma ya bayar matakai guda uku domin a magance an mu'awiyata bin haida radiyallahu anhu cikin irin gargadin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi don a samu kyakkyawan fahimta dangane da waɗannan matakai ko da an zo ɗaukansu musamman matakin ƙarshe na dukan nan daga mu'awiya ibn haida Allah ya yarda da shi annahu qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ma haqqum ra'ati ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي أن تطعمها إذا طعمت كتشيشيت إذا كاتي وتكسوها إذا اكتسيت كتفاتس دئت إذا كاتفاتا ولا تضرب الوجه كما كذا كماريتا ولا تقبح كذا كمونناتا ولا تهجر إلا في البيت kada ka kaurace mata sai dai a cikin gida karka bar gidanka tafi wani waje da aka ce wahajiru hunna ba gidan zaka bari ba kana nan a gidan wala Allah idan akwai wasu mutane ma a cikin gidan kun saba kwana a daki da ya karka bar dakin domin idan yanzu ka bar dakin ka koma falo kana kwance ko abin da ya kama da haka wala Allah wasu za su iya ganewa to an fi so ka zo na tare da ita alabashi idan kuka daina gidan zaka iya komawa falo shi ma dai yana da cikin hijiran din fil bait ka kaurace mutane a cikin gida amma yanzu karka bani bari wani ya sani ita ce ta san me yake faruwa eh ita ta san me yake faruwa kai ma ka san me yake faruwa to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahjur illa fil bait kaga nan annabi ya ambaci waɗansu haƙoƙi na mata akan mazajen su dama an ambaci wannan a baya hadisin an tudaya maha idza da'imta ka ciyar da ita idan ka ci wa taksuha idza tasaita nan ana nufi kada kai ka rika ci su kuma baka ciyar da su ba kar kai ka danga tufatuwa su kuma baka basu baka tufatas da su ba madama kana samun halin ci to su ma ka cishe su madama kana samun halin tufatas da kanka su ma ka rika tufatas da su kar ka keba kanka da wannan su ban da su shine abin da ake nufi bai ana nufi duk lokacin da ka ci gyada sai ka dauke gyada ka kai musu ba amma karka keɓe kanka da waɗansu abubuwa ba su ka musu ba in misali ka yi ka ci gyaɗa su ma suna sha'awar gyaɗa ba ka kai musu ba to wani lokaci kuma sai ka saya kai kuma kai musu mun fahimta amma ba wai haramta wa kanka gyaɗa za ka yi ba don baka da halin sayan gyaɗar da za ka kai musu kai maka ci mun gane to amma kar kullum ka keɓe kanka su baka musu ba sha'awa kai kaɗan ci ɗan wani balango a waje to wani lokaci su kuma saya musu kai musu na kai baka ci ba shine kayi adala an tut'imaha idza ta'imta to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tuqabbih cikin aunul ma'bud yake ambata ai kada ka ce qabbahakillah wala tashtumuha kuma karka zage ta duk yana cikin wala to qabbih yar matsiyata misali kaga ka muna nata ko kuma kace qabbahakillah to duk wannan ba bai halatta ba ko ko misali tana da kyau ne sai mutum ya mata mummunar addu'a fuskar tata kin da kike gadara ma Allah yayi kaza yayi kaza to wannan duka shi ma yana cikin wala tuqabbih bayani ne mai fadi malamai suka yi wannan yana daga cikin sa to duba ya halatta nan dai kaga da annabi ya ce wala tadribil wajha yana daga cikin ladabin duka ba wai makarta zaka yi ta ko ina ba a'a ayyanannan waje ne zaka rika da kanta kuma duka wanda yake gairun mubarrahin kuma kake yayi fuska ba a maran mace a fuskarta saboda akwai kaskantarwa a cikinsa kowane mutum ne ma kamare shi akwai kaskantarwa saboda fuska ita ce mafi daraja a jikin mutum ko ba haka ba yanzu abokinka zai iya taɓakka a baya sai ka ɗauke shi wasa ne ko ko ba haka ba aboki haka yakan taɓa abokinsa a baya amma in yama da shi a kuncinsa ba in a kunci ya mare shi sai ga ya fusata ya ce mesa za ka mara ce ni ba na son haka sai masa kashe to waje ne mai daraja don haka idan mutum ya mari matarsa ya walakanta ta annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kashe di na gaba wa an iyas ibn abdullahi ibn zubabin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga iyas ibn abdullahi ibn zubab Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadribu ima Allah kada ku kuskura ku daki bayan Allah ana nufin mata ima Allah mata ke ku yangai kamar yadda ake cewa abdullahi haka ake cewa amatullahi jam'in sa'abid da ima ko a ce ibad la tadribu ima Allahi kada ku daki bayan Allah mata wasu malamai suka ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala Allah ya faɗa ne lokacin waccan aya bata sauka ba shi yasa wannan kashe ne yace la tadribu ima Allah kada ku daki mata فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عمر بن الخطاب الله كرم سيرتا يزو جمن زون الله فقال سيجي ذئرنا النساء على أزواجهن ما تفسن كنغلو مزاجنسو فرخص في ضربهن سي من زون الله يرم بنتا دنگنا da dukansu yace to a iya dukansu dan ladabi kaga wannan ya nuna ba sai a nushuzi kawai ba shi yasa malamai bayanan duk da suka yi ya halatta za a iya dukan mace saboda ladabi abinda shari'a ba ta yadda ba dukan da ba shi dalili amma idan saboda ladabi ne ba kuma yawaitawa ake yi ba to wannan ba laifi ba ne Allah sa a yi kyakkyawan fahimta a wannan mutum ba dama ne aka ba wa maza su dinga ɗiman matansu ba ɗan ƙaramin dalili da wanda babu su ce dalili ne a'a abin da yake ya saba ma shari'ar Allah misali ba ta tsayawa ne akan abin da Allah ya ce ba ta sallah ya yayi da ita ba ta sallah sai ya zo ba ta sallah ba ko kuma ba ta yin sallah akan lokaci wani shagalin daban take yi ko kuma tana tabaruji a bayan idanunsa ta fita babu hijabi ya hana ta bata hannu ba to dukkan irin waɗannan ababe ya halatta zai iya dakata saboda ladabi ya dan tattabe ta saboda ya ladabtar da ita mutumin da ya damu da addinin Allah kuma ba zai zalunci ba mun fahimta in akan addini ne ba zai zalunci ba to nan shine manzon Allah sallallahu wato shi ya yake ambata cewa farakhasa fi darabihin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta akan adake su a muhallin duka fa atafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun sai kuma mata da yawa su garka kewayawa ga iyalan manzon Allah ali rasulillah yashkuna azwajahunna suna koka mazajensu kaga nan da aka ce fa atafa bi ali rasulillah ai azwajir rasul ummahatil mu'minin su ake nufi kaga nan sahabi ya ce fa atafa fa atafa bi ali rasulillah iyalan manzon gidan manzon Allah ka zo aka ga wa matansa kaga wannan dalili ne akan cewa yana daga cikin dalilai masu yawa da suka nuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ahlu baitir rasuli hasali ma mata qur'ani ya kiraye su a matsayin ahlul baiti cikin suratu ahzab da Allah ta'ala ya kawo su yaƙi yana ta bayani akan matan manzon Allah ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت تنقوم يسابع أن كن أهل البيت با أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت لم يسابع أن كن با ai saboda ba su kadai ne iyalan ba akwai wanda suke suma alur rasul sallallahu alaihi wasallama mazaje mun fahimta su ne masu kafiyawa da shi yasa sai a kawo shi da wannan siga amma kuma da irin wannan sigan ne in za a kira sai kaga ya zo da wannan siga irin ta ce mala'iku suka gaya ma matar annabi ibrahim alaihissalam a lokacin da ta yi mamaki a aliduwa ana ajuzun wa haza ba'ali shaykhan inna haza la shay'un ajib ita ce fa ta magana a alidu yanzu zan haihu wa ana ajuzun gashi na tsufa inna hadha lalle wannan la shay'un ajib sai aka ce ata'jabina kaga damirin dusuwa aka kawo ata'jabina yanzu zaki mamaki min amrillahi daga al'amarin Allah rahmatullahi alaikum ahlal baiti rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait cikin suratul hud ne ko to kaga nan ma sai ka addressin su ahlal bait don haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ahlul baitir rasul to shi nan yake cewa fa adafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathirun mata da yawa sai su karka kewayawa zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali rasulillah yashkuna azwajahunna suna kawo wa ƙara suna koka lamarin mazajensu faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya ce walaqad atafa bi ali baiti muhammadin nisa'un kathirun haqiqa mata da yawa sun kewaya zuwa ga iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajahunna suna kawowa ƙara koke na mazajensu akan dukan da suke musu laisa ulaika bi khiyarikum sai annabi ya ce to waɗannan ba su ne masu darajar ku ba to ya za a hada tsakanin nan da annabi ya ce laisa ulaika bi khiyarikum da kuma aya da Allah madaukaki ya ce wadribuhunna Sheikh bin Baz rahimahullah cikin fatawa sai ya ce babu tanakubi a tsakanin nan manzon Allah yana nufi waɗanda za su yi duka da baushe da dalili duka na zalunci su ne manzon Allah ya ce laisa ulaika bi khiyarikum wanda zai duka babu dalili dalili a nan ba dalilin da shi yake gani dalili ba dalilin da shari'a ta ce dalili ba wai sai ransa ba ɗan ƙaramin abu shi kenan ya yi duka ba wannan in yi haka ya yi zalunci dalilin da shari'a ta gamsu shi ne dalili to idan yayi duka babu dalili yayi zalunci shine annabi ya ce ulaika laysa ulaika bi khiyarukum can kuma duka mai dalili shine Allah ta'ala ya ce wadribuhunna babban dalilin da aka bayar kuma shine nushuzi akwai waɗansu wanda ba nushuzin ba su ma sun halatta hadisi na gaba yace an abdullahi ibn zam'a annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul daga abdullahi dan zam'a yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya amadu ahadukum yanzu ɗayan ku zai dumfara fayajlidu ba'atahu yaje ya daki matarsa jaldal abdi irin dukan da za a yi wa bawa fala'allahu yubaji'uha min akhir yawmi kuma ta iya yiwa ƙarshen dare sai ya zo kwanta da ita bayan an nuna cewa in ya dake ta kare je wajen ta bane a annabi yana baka wani ma'auni ne ai zaka ji kunya in har zaka je wajen ta to kuma bai kamata ka mata duka duka na bawa ba yanzu wannan hadisin me ya hana ayi ya hana duka ne na'am ba ku ban ansa ba ban ji ba duka irin na bawa jaldal abdi duka irin na bawa to malamai sun fidda fiƙo da dama a cikin nan wajen ashe bawa ana iya masa duka duka mai tsanani shi ma sai in yayi abin da ya kamata a dake shi in ya dake shi ba irin dukan da ya dace a muhallinsa ba to ana sai a masa aflayin hadisin abu zarunar gefari da manzon Allah sallallahu alaihi ya kausasa masa yayin da yake yana duka duka mai tsanani ga bawansa ashe bawa ana iya masa duka duka mai tsanani amma shi ma da dalilinsa ashe mata ba a mata duka mai tsanani ko an samu dalilin duka mun fahimci farki a tsakani to shi yasa annabi ya kawo wannan kwatancen wannan tashbihin da yace fayajidu imra'atahu jaldal 'abdi kenan abin da aka hana duka irin na bawa kenan ashe duka ya halatta kenan kuma dukan a kowane lokaci kamar yadda muka bayani a baya sai dukan da yake da dalili a muhallin da shari'a ta ce dalili ne amma in ba haka ba baya halatta Allah ubangiji ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskura Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum